الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a 28 ga watan juma'a da al'ula shekara ta 433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 20 ga watan hudu shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata wai tambaya ce ɗan uwa yake cewa tare da cewa abu ne sananne a shari'a ba abin ne mutum lokacin da rana ta kai tsakiya ta ce so da yawa zai gani mutum ya mutu wajen sha ɗaya sai a ce sai a zafar abin ne shi idan ba za a iya tattala shi ba daga karfe sha ɗaya zuwa kamar sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu kafin rana dai ta kai tsakiya cak tana nihin gushewa idan ba za a iya tattala shi ba a wannan lokaci a je a binne shi to ana iya jinkirtawa zuwa azahar ko zuwa la'asar matukar gangan jikin ba zai canza ba an gane ko lalle haramun ne sa'o'i guda uku binne mamaci a cikinsu lokaci na farko shine lokacin da rana ke hudowa lokaci na biyu shine lokacin da rana ta kai tsakiya tana shirin ta karkata ta yamma lokaci na uku shine lokacin da rana ta je fadawa kamar yadda hadisi ne a cikin wannan littafi namu sahihul bukari hukuba ibn amir Allah ya kara masa yadda ke cewa salasu sa'atin كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ukuba yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hannunmu dangane da yin sallah a cikin sa'o'i guda uku kuma ya hane mu mu binne mamatanmu lokaci na farko shine ya ce lokacin da rana ke hudowa sai ta ɗaukaka don haka lokacin da rana take hudowa haramun ne mutum ya yi sallah ta nafila maras sababi haramun ne kuma abin ne mamaci lokaci na biyu shine lokacin da rana ta kai tsakiya haramun ne a yi sallah ta nafila wadda ba ta da digi kuma haramun ne abin ne mace sai idan ta karkata lokacin azahar ya shiga kenan an gane ko misali a ce sha biyu da rabi rana take karkata in ta karkata a wannan lokaci sha biyu da arba'in ana iya zuwa abin ne mace amma lokacin da ta kai tsakiya tana jiran karkata to wannan haramun ne abin ne mace haramun ne duk wata nafila wadda ba ta da sababi haka lokacin da ta je fadawa haramun ne sai dai idan ta fada an gane ko bayan ta fada ta wannan ba laifi ana iya zuwa abin ne mamaci ko da cikin dare ne idan an tattala shi kamar yadda ya kamata shi ne ce wai wani masallaci ne na juma'a idan liman ya shigo kowa sai ya tashi ya tsaitsaya in ya hau mimbari sannan kowa ya zauna haka wani dan uwa ya gaya mun nan da sati biyu zuwa uku da suka wuce wani masallaci a nan yamma sabon budewa ne duka bai wuce wata hudu ba wani ya tashi a cikin masallacin ya ce jama'a ya kamata idan liman ya shigo mu tashi mu tsaitsaya wannan uwa ya ce masa ba mu dalili haka ake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a to kai ma kana da gaskiya to riba dan Allah kawai haka abubuwa waɗanda suke na ra'ayi kai tsaye a tashi a shir'anta ma jama'a abinda Allah bai shir'anta musu ba wai shi kawai ra'ayinsa ne da tunanin shi ya bashi wai ya kamata su girmama lima daga ya shigo gaba ɗayan masallacin su tashi su tsaitsaya in ya so in ya hau kan mimbarinsa ya zauna kafin ladan yi kiran sallah in ya so kuma kusko masu zauna to shine wani dan uwa sai ya ce masa haka ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina dalili akan haka sai ya ce a to kai ma kana da gaskiya kuma shi liman kin ya kyale ya ki magana akan haka nan son zuciya nan da sati uku ne sati biyu zuwa uku aka yi a wani masallaci ne da aka buɗa shi a nan wajen abubuwa ne waɗanda suke kawai na ra'ayi ba wani maganar cewa yaya aka shar'anta mana kowa kawai iya abin da ya gaya masa shi kenan shi kuma idan shi malamin ya ga tila masa ƙasa ne za a yi to sai ja bakin sai kyale na'am na'am
kasuwanci amma a matsayin bashi sharadi wata da ke samu abin da ya saba a yi biya ya biya iya wannan bashin da aka wace.
Na'am.
Yanzu tambaya a nan shekara ta shuɗe zai biya zakka ne idan zai biya kuma ya ne.
Wai mutum ne ya baka jari misali kamar miliyan uku cewa ka juya a duk wata za ka zuba masa kaza har ka biya shi an gane ko misali ya baka miliyan uku ya ce a duk wata za ka zuba mun jika hamsin kenan har zuwa lokacin da za ka biya ni shin yanzu kasancewar wannan miliyan uku da kake juyawa akwai zakka a cikinta ko ba zakka ba maganar zakka sai ran da ka biya shi ka san iya abin da yake bunka yanzu misali don ran da ka zuba masa miliyan biyu ko ka zuba masa miliyan ɗaya da rabi abin da yake hannunka na kuɗi da kaya sun kai kamar misalin misalin zakato zakata hau kanka ba sai ka kai lokacin da ka gama biya shi in dai ka san da cewa abin da ka biya shi an gane ko abin da ya rage a hannunka bayan ka biya shi wani bangare abin da ka bari wanda yake iya mallakar ka wanda ko in tsaye ya maka a yau ka biya shi iya abin da ya rage sauran naka ya kai gwalgwadon zakato zakata hau kanka sai ka ɗau lissafi daga ran da wato ka mallaki iya abin da ya kai zakka kamar misali yanzu ya baka miliyan uku a duk wata kana zuba masa jika hamsin aka kai lokacin da ka zuba masa miliyan ɗaya da rabi an gane ko kuma kai kuma da ka lissafa kaya a hannunka sun kai kamar na miliyan uku ko miliyan hudu misali a juyawar da kake to kaga shi menene ya rage haƙƙin shi miliyan ɗaya da rabi kenan wannan abin da ya rage sai ka ɗau lissafin kenan daga yau ni na mallaki abin da ya kai gwargwadon zakka idan shekara ta dawo ba bashi a kanka bashin da zai tauye maka wannan gwargwadon zakka zakka ta hau kanka kenan ita daga ranar da ka mallaki lissafi za ka ɗau lissafi
ana anan tambaya kamar miliyan ɗaya da rabin nan lokacin da mutum zai hidda zakkan nan shi sai ya ware shi sannan ya hiddo wanda ya saura ko gaba ne kwarai idan za ka fidda zakka sai ka lissafa iya abin da yake kanka na haƙuƙuwan jama'a ka ga menene ya rage a hannunka ko ɗan kasuwa ne kan misali kana da miliyoyi kanka a hannu kana juyawa in lokacin zakka yi sai ka lissafa iya menene haƙuƙuwan jama'a na bashi da suke binka sai ka ware idan ka ware abin da ya rage a hannunka na kaya da kuɗaɗe in ya kai gwargwadon zakka sannan zakka ta zama wajibi a kanka amma idan kana da wata kadara a gefe wadda in an sayar da ita za ta iya biyan bashin da yake kanka ko da ba sai da ta ba za ka yi sai ka buga ta a matsayin bashin da ake bin ka iya abin da yake hannunka kuma sai ka lissafa ka fidda zakka na me yake cewa aha akan tambayar tashi na a cikin miliyan uku Na.
da rabin ta haka za ka fita wa ko kuma mutum ke ta Yawa.
ta shi da yanayin ta to wai a cikin miliyan uku ne kasancewar shi yana da ɗaya da rabi kai kana da ɗaya da rabi ko kuma sun kai miliyan hudu abin da za ka yi sai ka ware miliyan ɗaya da rabi wannan bashin da ake bin ka ne wanda duk wata za ka zuba jikka hamsin wannan abin da ya rage na hannunka wanda iya mallakar ka ne shine za ka hudda masa zaka amma ba waɗannan ba miliyan ɗaya da rabi bayan ka zuba masa na'am kamar kaka eh kamar azumin wai daga hannu da mutum ya kai karshen tafiya wannan kasancewar jahilci ne da dakikanci an gane ko babu shi a shari'a ma'ana daga wannan hannuwa tamkar ne ne duk da cewa ma akwai hadisi wanda ya hani akan haka hadisi ne kuma sahihi wanda karshen tafiya su da yawa za a ga mutane sun daga hannuwa haka sun watsa shi wannan bai da asali a shari'a illa ma hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka kai laifi kai me yasa saboda Allah muna zaune za ka ringa daukan waya a cikin karatu ai ya kamata mu ma kanmu ladabi saboda Allah daga mun zauna sai mun kashe wayar mu kuma mu ma kiran mu aiki amma ai ya kamata mu san abin da ya kawo mu sai mu je darasin yau har yau dai da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabun zaka mun tsaya ƙarshen wato babi na 38 baban da ke bayani dangane da zakar wato alganam idan aka ce alganam wato shine ismul jins ne ya hada tunkiya da akuya kamar yadda bayani akan zakka ta raƙumma ya gabata yau insha Allah ta'ala za mu ga bayani dangane da zakka ta tumaki da awaki sai ka hada da raƙumma domin hadisin da ya malamin shigo da shi a ƙarƙashin baba قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي هو عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى بحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريدة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليؤذها ومن سئل فوقها فلا يؤذي في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها شقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جزعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها هقتان ضروقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاه وفي صدقة الغنم فيها وفي صد- وفي صدقة الغنم في صائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاه فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمائة وفيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمائة وفي كل مئة شاتان ففي كل مئة شاه فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع الأشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها wato sumama ibnu abdullah ibnu anas Allah ya ji kansa ke cewa lalle anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya ba shi labarin cewa abubakar Allah ya yarda da shi ya rubuta masa wannan takadda ko kuma wannan takadda lokacin da yake nuna masa lokacin da ya fuskantar da shi zuwa birnin bahrain ma'ana lokacin da ya tura shi a matsayin cewa zai je ya karɓo dukiyar zakka baharai ƙasa ce wadda take ta musamman wanda tun wancan lokaci shine sunanta har zuwa yau bai canza ba to kasancewar tun ma a wancan lokaci ƙasa ce wadda allah ya albarkace ta da arziki wanda kar mu manta hadisi ya gabata a cikin darasinmu na riyadu salihin lokacin da sahabbai suka samu labarin cewa wakilin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda aka tura shi takanas domin ya karɓo dukiyar zakka ta mutanen Bahrain da suka samu labarin ya iso birnin Madina kowa sai ya je ya yi ca a masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dai shi ma ya samu kasan shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abin ya ba shi mamaki manzan Allah ya yi mulmushi ya ce ya ce na san dai kuna da labarin cewa wane ya dawo daga birnin Bahrain ya karbo dukiyar zakka suka ce kwarai ya rasulullahi ai duk mun samu labari manzan Allah ya ce wallahi ba na ji muku tsoron talauci iya abin da nake ji muku tsoro a buɗa muku duniya ma'ana arziki ko ina ya zamanto shi ne ya zamanto ku ringa hamayya kuna takara kamar yadda wanda suka gabace ku suka yi ta hallaka ku kamar yadda ta hallaka su wannan albishir ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu cewa karshen duniya dukiya za ta yawaita a hannun jama'a an gane ko talauci zai rage kamar yadda a irin wancan lokaci sahabbai suka rayu a cikin hali wanda yake na kunci manzon Allah ya ce nan gaba dai bana ji muku tsoron talauci iya abin da nake ji muku tsoro shine a buɗa muku duniya ko ina ya zamanto arziki ne ku ringa hamayya kuna takarar juna akan neman duniya ku hallaka kamar yadda ta hallaka wanda suka gabanu kamar yadda wanda suka gabace ku suka hallaka wato saboda ita a takaice dai a nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya tura Anas zuwa birnin Bahrain domin ya tattaro dukiyar zakka abubakar ya rubuta masa wannan takarda wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya rubuta wannan kenan kamar yadda bayani ya gabata tsarin musulunci shugaba shi yake karɓar zakka daga hannun mawadata idan ya karɓa kuma shine ya san suwa suka cancanta wa suke da bukata kuma wace fuska ta dace a sarrafa wannan dukiya shine a cikin takardar yace bismillahir rahmanir rahim hadhihi faridatu sadaqa wannan shine gwalgwadon zakka allati farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala muslimi wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya kididdige wato ya kididdige ta ga jama'a ta musulmi ma'ana ya nuna gwalgwadonta ga iya abinda Allah ya farlanta akan musulmi tare da cewa shi lafazin alfarida a yare wanda yake na larauci dai yana daukan ma'anar attaqdir kuma shine yafi kusa a nan ma'ana kaɗan nuna gwalgwadon abu ko kuma ya zamanto kasancewar wani ɗan yanki amma a nan iya abin da ake nihi ma'ana gwalgwadon zakka daga cikin kowace dukiya kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna gwalgwadon ga jama'a ta musulmi sai ya ce wallati amara Allahu biha rasula wadda kuma ita ce ubangiji ta'ala ya umarci manzansa an gane ko nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake abu ne sananne game da duk abin da yake faɗa da abin da yake aikatawa sako ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala yake isar ma bayansa don haka a nan ya ce allati amara Allahu biha rasuluhu rasulahu sallallahu alaihi wasallam wadda ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallama da ita wannan zakka kuma da cewa ya nuna ma jama'a ta musulmi iya gwargwadonta sai ce faman su ila haminan musulmi na ala wajihiha duk wanda aka tambaye shi daga cikin jama'a ta musulmi a bisa fuskarta ma'ana iya gwargwadon ga abin da ya zama wajibi a kansa shine ya ce falyudiha to ya yi ƙoƙari ya ɗauka ya bada kar ya hana an gane ko idan aka nuna ma cewa ga iya gwargwadon abin da ya hau kanka kamar yadda Allah ya farlanta maka akan harshen manzansa to iya abin da ya zama wajibi a kanka kai kokari ka dauka ka bada sai ya ce wa man su ila fauqaha wanda ku aka tambaye shi sama da abin da ya dace an gane ko ma'ana shi malamin zakka sai ya dora maka abin da ya wuce gwargwadon yadda shari'a ta dora maka shine ya ce falayudi ya ce kar ya sake ya bada an gane ko saboda kasancewar akwai nau'i na zalunci ma'ana duk lokacin da shi malamin zakka wanda zai karbi zakkar ka a matsayinka na mai dukiya idan ya yanka maka abin da ya wuce ka'ida shari'a to a nan sai ka ce a na fasa ba zan bada ba iya abin da za ka yi sai ka lissafa da kanka ko kuma ka nemi wani malami wanda yake na daban wanda gwamnati ta wakilta shi domin karɓar zakka shi ya lissafa ya karbi iya menene gwargwadon shari'a kenan amma in iya gwargwadon abin da aka tambaye ka to ka bada amma in aka tambaye ka sama da haka shine abubakar ya ce fala yudi kar ya sake ya bada sai ya ce fi arba'in wa ishirina min al-ibil wato a cikin wato a cikin raƙumi ashirin da hudu fama duna ha min al-ghanam yake cewa fi arba'in wa ishirina min al-ibil fama dunaha min al-ghanam min kulli khamsin shatun yace a cikin raƙumi 25 da mutum ya mallaka wannan raƙumi 24 da mutum ya mallaka fama dunaha da abin da yake bai kai 24 ba sai yace min al-ghanami min kulli khamsin shatun daga cikin tumaki da awaki kenan a dukkan raƙumi biyar zai ɗauki tunkiya ɗaya ya bada ko kuma ya ɗauki akuya ɗaya ya bada an gane ko me za ka yi anan idan ka ce fi arba'in wa ishirina min al-ibli fa ma dunaha sai ka tsaya nan kenan a cikin raƙumi ashirin da hudu da abin da yake ƙasa da ashirin da hudu in ma da uku ko da biyu ko da ɗaya har dai a zo raƙumi biyar shine sai ya ce minal ghanami min kulli khamsin shat kenan daga cikin tumaki da awaki zaka ba da tunkiya a madadin dukkan raƙumi biyar da ka mallaka kenan yanzu mutumin da yake da raƙumi biyar a iya abin da yake zakka a kan shi a duk shekara zai ba da tunkiya ɗaya ko kuma akuya ɗaya haka idan sun kai shida sun kai bakwai sun kai takwas sun kai tara a duk shekara dai tunkiya ɗaya zaka ba da ko akuya ɗaya ran da kenan raƙumi ya kai goma kenan a nan lissafi ya canza maimakon da kana ba da tunkiya ɗaya to kuma sun koma biyu saboda biyar biyar su biyu ita ce goma don haka ya ce min kulle hamsin daga dukkan raƙumi biyar kenan haka idan raƙumi sha ɗaya gare ka ko sha biyu ko sha uku ko sha hudu tunkiya biyu dai za ka ringa badawa a kowace shekara ko akuya biyu ran da raƙumi ya kai sha biyar sai ka ba da tinkiya uku ko kuma akuya uku a raƙumi sha shida ko sha bakwai ko sha takwas ko sha tara duka dai gaba ɗaya tinkiya uku ne za ka ba da ran da ya cike ashirin kenan sun zama tumaki hudu ko awaki hudu kenan haka idan ya kai ashirin da ɗaya ko da biyu ko da uku ko da hudu tinkiya hudu dai za ka ba da shine sai ya ce fa iza balagat khamsan wa ishirina ila khamsin wa salasin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan raƙumin ka ya kai ashirin da biyar har zuwa talatin da biyar fa fiha bintu makhabin unsa manzon Allah ya ce a dukkan shekara zaka ba da diyar mai naƙuda kuma ta mata wannan lafazin unsa wato ta'kidi ne domin da aka ce bintu makhab a ƙarƙashin wannan lafazi ma mun fahimci cewa mace ce ce za a bada ba namiji ba kenan idan mutum yana da raƙumi ashirin da biyar daga nan ne zai fara ɗaukar raƙumi yana badawa amma a raƙumi ashirin da biyar wani ashirin da hudu tumaki hudu ne za ka bada ko awaki hudu amma idan raƙumi ya kai ashirin da biyar za ka bada bintu makab hakanan idan kana da da shida ko da bakwai ko da takwas ko da tara ko talatin kenan har sai ya kai talatin da biyar a duk shekara za ka ba da ɗiyar mai naƙuda ita bintu makab ita ce taguwar da ta cika shekara guda ta shiga ta biyu ko da da kwana ɗaya ne sai ce fa iza balagat sittan wa salasina ila hamsin wa arba'in idan raƙumi ya kai talatin da shida har zuwa arba'in da biyar zan Allah ya ce fafi habin tulabunin unsa a cikin raƙumi talatin da shida za ka ba da ɗiyar wato mai shayar da nono kuma ta mata ita ma kenan taguwar da ta cika shekara biyu ta shiga ta uku koda da kwana ɗaya ita ce ake kira da bintu labun kenan mutumin da ya mallaki raƙumi talatin da shida maimakon da daga 25 har zuwa 35 yana ba da ɗiyar mai naƙuda taguwa da ta cika shekara ɗaya ta shiga ta biyu kenan a nan idan raƙumi ya kai 36 lissafi ya canza sai ya ba da taguwa ya shekara biyu kuma ta shiga ta uku ta cika shekaru biyu daidai ta shiga ta uku ita ce za a bada a kowace shekara haka zai bada har sai raƙuminsa ya kai 45 an gane ko har sai ya kai 45 shine sai ya ce fa'iza balagat kenan ana abin da muke so mu gane idan mutum yana da raƙumi 40 wacce ce zai bada ana bintu labun kenan wadda ta cika shekara biyu ta shiga ta uku haka mutumin da yake da raƙumi 43 ko 44 ko 45 taguwar da ta cika shekara biyu ta shiga ta uku ita ce je zai bada sai ce fa'iza balaga sittan wa arba'ina ila sittin idan raƙumi ya kai arba'in da shida har izuwa sittin wanzan Allah ya ce fafi ha hikka da ruƙatul jamal wato zai ba da hikka wadda kuma amala zai iya kusantarta an gane ko wadda amala ma'ana zai iya kusantarta kenan irin wannan ita ce ake badawa ita ce ake kiranta hikka an mata wannan lakabi domin ta cancanta a yi mata lautu duk taguwar da ta cika shekara uku ta shiga ta hudu to wannan ana iya mata lautu kuma irin ta ce amala yake kusantar ta domin ya yi mata bijimi to idan mutum ya mallaki raƙumi 46 ita wannan taguwa hikka ita zai bada kenan taguwar da ta cika shekaru uku ta shiga ta hudu ko da da kwana ɗaya ne kenan tun daga raƙumi 46 zai ringa ba da ta har sai raƙuminsa ya kai 60 kenan misali idan yana da raƙumi 50 hikka dai zai bada haka idan yana da 55 hikka zai bada idan yana da 59 60 ba daya hikka dai zai bada an gane ko haka idan raƙumin yana da raƙumi 60 zai ba da hikka dai ita ce dai taguwar 'yar shekara uku da ta shiga ta hudu sai ya ce fa'iza balagat wahidatan wa sittina ila kamsin wa saba'in idan kwarakumin nasa ya kai 61 tun daga 61 har zuwa 75 za Allah ya ce fafiha jaza'a wato zai ba da jaza'a idan aka ce jaza'a ita ce taguwar da ta cika shekara hudu ta shiga ta biyar koda da kwana ɗaya ne kenan yanzu mutumin da yake da raƙumi 61 mi zai bada jaza'a zai bada wanda yake da raƙumi 60 mi zai bada ita ce hikka kenan tun daga 61 har zuwa raƙumi 75 taguwa wadda ta cika shekaru hudu ta shiga ta biyar ita ce za a bada wadda suke kiranta jaza'a me ake kira jaza'a ma'ana domin ta karya haƙuri an gane ko ta taguwar da ta karya haƙuri shi kuma galibi sai raƙumi ya kai kusan shekaru biyar ne wato yake fara karya haƙuri kenan ya riga ya zama raƙumi wanda yake cikakke sai ce fa'iza balagat ya'ani sittan wa saba'ina ila tis'ina fafiha binta labun manzo Allah ya ce idan raƙumi ya kai saba'in da shida har izuwa tis'in ma'ana gumiya tara manzo Allah ya ce fafiha binta labun a cikin raƙumi talatin wato saba'in da shida da mutum ya mallaka zai ba da 'ya'yan masu shayar da nono guda biyu wanda kar mu manta kenan shi daman daga talatin da shidda ne mutum yake fara ba da bintu labu tunda daga ashirin da biyar zuwa talatin da biyar bintu makabu mutum yake badawa idan ka mallaki raƙumi talatin da shida za ka ba da bintu labu to a nan raƙuminka kuma ya kai saba'in da shida kenan a nan an samu talatin da shida shida sau biyu har da ƙarin nawa kai kenan har da ƙarin uku kenan don haka idan mutum ya mallaki raƙumi saba'in da shida shine a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana iya gwargwadon abin da yake kan shi shine ya bada binta lagun yana bada wannan 'ya'yan masu shayar da nono mata guda biyu hasi raƙumi shi ya kai gomiya tara kenan haka mutumin da yake da raƙumi tamanin me zai bada zai bada binta lagun guda biyu kamar yadda ya gabata ita bintu labun ita ce taguwar da ta cika shekara biyu ta shiga ta uku koda da kwana ɗaya ne sai ce fa'iza balagat ihida wa tis'ina ila ishirina wa mi'a idan raƙumi ya kai gumiya tara da ɗaya har izuwa ɗari da ashirin manzan Allah ya ce fafi ha hikkata ne da roƙatar jamal wato mutum zai ba da hikka biyu wanda kuma amala zai iya kusantar su an gane ko ɗaruƙatar jamal ma'ana wanda amala zai iya kusantar su ma'ana kenan taguwa wadda ta cika shekaru hudu ta shiga ta biyar koda da kwana ɗaya ne idan mutum raƙuminsa ya kai gomiya tara da ɗaya to su ne zai ringa badawa har raƙumi ya kai ɗari da ashirin wanda kar mu manta kamar yadda ya gabata ba jaza'a ba nake nihi a nan hikka nake nihi wadda ta cika shekaru uku kenan ta shiga ta hudu su ne zai bada tun daga raƙumi gomiya tara da ɗaya kenan har a kai raƙumi ɗari da ashirin shi ne ya ce fafiha hikkata ne ɗan ruƙatar jamal wanda kar mu manta ita hikka daman ana bada ta ne lokacin da mutum raƙuminsa ya kai wato daga sittin da ɗaya an gane ko wato tun daga arba'in da shida har zuwa sittin shine mutum yake ba da hikka to anan mutum yana da raƙumi gomiya tara da ɗaya kenan kaga anan an samu arba'in da shida guda da arba'in da biyar guda kenan me zai bada sai ya fara ba da hikka ya fara ba da hikka har raƙuminsa ya kai ɗari da ashirin daman ita hikka daga arba'in da shida za ka fara ba da hikka kenan sai raƙuminka ya kai sittin ran da ya kai 61 kenan zaka fara ba da jaza'a to a nan daga raƙumi 91 kenan zaka ringa ba da hikka guda biyu kenan har raƙumi ya kai 120 kenan in ya kai 120 daman shine ƙarshen hikka zuwa raƙumi 60 ne kenan 120 ku 60 60 ne biyu kenan me zaka ba da zaka ba da hikka guda biyu shine sai yake cewa fa'iza zadat ala ishirin wa mi'a manzo Allah ya ce idan raƙumi kuma ya kai ya daɗo a kan ɗari da ashirin fafi kulle arba'i na bintu labun a dukkan raƙumi arba'in idan ka ware su gefe manzo Allah ya ce za ka ba da bintu labun diyar mai shayar da nono a duk raƙumi arba'in sai ka ba da diyar mai shayar da nono wa fi kulle hamsin na hikka a dukkan raƙumi hamsin wato sai ka ba da hikka yanzu misali mutumin da yake da raƙumi 140 kenan me yake kan shi mutumin da yake da raƙumi 140 zai ba da hikka biyu da kuma bintu labun guda an gane ku zai ba da kenan hikka biyu da bintu labun guda yanzu misali mutumin da yake da raƙumi 130 menene iya abin da yake kan shi in ma kasancewar ya ba da hikka biyu ko kuma ya ba da bintu labun kenan guda uku an gane ko domin akwai wakas shine in wani abu ya karu wanda kenan bai kai gwalgwadon zakka ba idan mutum yana da raƙumi 130 a garkensa in ma ya ba da hikka guda biyu saboda me yace mana fafi kulle 50 na hikka a dukkan raƙumi 50 sai ya ba da hikka ko fi kulli arba'ina kenan sai ba da bintu labun in ma ya ba da bintu labun wato guda uku ko kuma ya zamanto ya ba da wato hikka biyu ko kuma ya ba da me zai yi akwai bintu makhadu kenan a nan in bintu makhadu ce nawa za a bada kenan za a bada kusan guda hudu za a bada saboda kasancewar daman ita daga 25 ake badawa har raƙumi ya kai 35 ran da ya kai 36 kenan za a fara bada bintu lagun to amma nan a sauƙaƙe sai aka nuna mana in raƙumi ya daɗo akan 120 kenan a dukkan raƙumi 40 idan ka fudda gefe sai ka bada bintu lagun a dukkan raƙumi 50 kenan sai ka bada wato ita ce hikka kenan idan mutum yana da raƙumi 121 misali ko sama da haka kenan mi zai sai ya bada hikka biyu ko kuma ya bada bintu labun wato guda uku shine sai ya ce wa mallam ya kuma ahu illa arba'un min al-ibil duk mutumin da babu wani abu na dukiya tare da shi sai raƙumi hudu kawai kacal wannan Allah ya ce falaisa fiha sadaqatun illa an yasha rabbuha ba zakka a kan shi sai dai idan shi mai dukiyar ya so a ganin damar shi ya dauki wani abu ya bada fi sabilillahi idan kana da raƙumi biyar wannan hudu ba maganar zakka a kanka domin ita zakka ta raƙuma tana farawa ne daga raƙumi biyar in ka mallaki raƙumi biyar zaka ba da tinkiya ko akuya a kowace shekara har sai sun kai goma sannan ka fara ba da ka fara ba da tumaki biyu ko awaki biyu to dan haka sai ya ce wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibil duk wanda babu komai tare da shi sai dai raqumma hudu yace fa laysa fiha sadaqatun manzo Allah yace ba zakka a cikin raqumma hudu illa an yasha rabbuha sai dai idan mai dukiyar ya so ya ga dama kenan wannan ta hanyar neman lada zai dauki wani abu ya bada fi sabilillah sai ya ce fa'iza balagat fa'iza balagat hamsin minal ibili fafiha shatu idan raƙumi ya kai biyar shine maza Allah ya ce to za ka ba da tinkiya ko akuya a kowace shekara wafi sadakati lagana wato dangane da sadaka ta tawa zakka wato gwalgwadon zakka na tumaki da awaki sai ya ce fafi sa'imatiha manzo Allah ya ce a cikin waɗanda suke masu tafiya kiwo lafazin sa'ima ma'akuzin ne minas sau ma'ana dabbar da ake sakinta a kura ta taje makiyaya ta yi kiwo ba wadda aka turke ta ba ake kawo mata abinci ita wannan ana kiranta alma'alufa idan dabba ma'alufa ce in ya kai in ta kai in dabba in ta kai dubu in dai turke su kai kake kawo musu abinci kake ba su to ba maganar zakka dan sharaɗin dabba a fitar da zakka a cikinta ita wadda ake fitar mata da zakka sai in tana zuwa kiwo a sake ta in ma ta je ta yi kiwo da kanta ko kuma a haɗa ta da makiyayi ta je ta yi kiwo to wannan shine sharaɗi amma duk wanda aka turke ba maganar zakka a kanta shine sai ya ce wa fi sadaqati ganami fi sa'imatiha manzo Allah ya ce a cikin gwargwadon zakka ta tumaki da awaki a cikin waɗanda suke masu tafiya kiwo idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'a idan sun kai wato idan suka kai tumaki 40 har zuwa 120 shine manzo Allah ya ce shatun za a bada tumkiya guda ma'ana ran da ka mallaki tumkiya 40 ko akuya 40 waɗanda ake kura su su tafi kiwo idan suka shekara to nan dole ne za ka ba da tunkiya ɗaya ko akuya ɗaya a duk shekara dai haka za ka ba da tunkiya ɗaya ko akuya ɗaya haka idan sun kai hamsin ko sun kai sattin ko sun kai saba'in har su kai tunkiya ɗari da ashirin a duk shekara dai tunkiya ɗaya ce za ka ba da ko akuya ɗaya shine sai ya ce fa'iza zadat ala 20 wa mi'a manzo Allah ya ce idan sun karu akan 120 sun kai kenan 121 ila mi'ataini har zuwa wani tunkiya 200 ko akuya 200 shine manzo Allah ya ce shatan zaka bada tunkiya biyu ko kuma awaki biyu an gane ko kenan anan abin da muke so mu gane bakin gwalgwadon abin da ake fitar masa da zakka daga cikin tumaki da awaki yana farawa ne daga tunkiya arba'in ko akuya arba'in a duk shekara za ka ringa ba da tunkiya ɗaya ko akuya ɗaya kenan sai sun kai ɗari da ashirin a ɗari da ashirin ma abin da za ka ba da tunkiya ɗaya za ka ba da amma ran da ɗaya ta ƙaru suka kai ɗari da ashirin da ɗaya to har su kai ɗari biyu a kowace shekara iya abinda za ka bada tumaki biyu sai ce fa in zadat alami a tai maza Allah ya ce idan sun ƙaru akan ɗari biyu kenan an samu sun kai ɗari biyu da ɗaya ila salatini atin har zuwa tunkiya ɗari uku maza Allah ya ce fa fiha salatun za ka ba da kenan tumaki uku an gane ko kenan daga ɗari biyu da ɗaya za ka fara ba da tunkiya uku kenan har sai sun kai ɗari uku fa'iza zadat ala salasimi'atin idan sun ƙaru akan tunkiya ɗari uku fa fi kulli mi'atin sha manzon Allah ya ce idan ka ware tunkiya ɗari to sai ka fidda ɗaya ita ce zakka a dukkan kenan tunkiya ɗari ko akuya ɗari sai ka ba da zakka sai ka fidda ɗaya wannan kenan rangwame na ubangiji tabaraka wa ta'ala maimakon a ce a dukkan ɗari ka ba da goma to Allah sai ya ce a cikin ɗari iya abin da nake bukata ɗaya takce za ka ba da yanzu idan mutum fa yana da timkiya ɗari biyar ko gaba ɗaya iya abin da zai bada tumaki biyar ne zai bada na zakka in ka mallaki timkiya dubu timkiya goma ce za ka bada kuma idan shine anan sai yake cewa فإن فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها wato idan tumaki ko awaki na mutum waɗanda suke masu zuwa kiwo wato suka tawaya daga tunkiya arba'in aka samu ɗaya ta rage kenan ka mallaki tunkiya talatin da tara ko akuya talatin da tara manzan Allah ya ce falaisa fiha sadaqatun babu zakka a cikinsu illa an ya sha rabu sai idan wato mai dukiyar ya ga dama kenan abin da ya niyya fi sabilillahi ya dauka ya bada amma ba dan ya zama wajibi ba a kansa kenan anan in ɗaya za ta rage a cikin arba'in ba maganar zakka a kanka kamar yadda muka wuce cewa raƙumi in kana da raƙumi hudu babu komai a kanka na zakka sai dai in ka ga dama ka ɗau abin da kai niyya ka bada sai idan ya kai biyar ne za ka fara badawa shine sai yake cewa an gane ku kenan wannan an gama kenan zakar dabbobi kamar yadda daman saboda wannan gaba ne malam yayi tarjamar baba sai ya ce wa firrika wato dangane da azurfa sai ya ce rubu'ul ushir mutum zai ba da kashi ɗaya daga cikin goma wani wato kashi ɗaya daga cikin wato rubu'in ushiri kenan idan ka kasa goma za ka ɗau ɗaya ɗayan nan sai ka kasa shi hudu idan ka kasa shi hudu kashi ɗaya shine za ka bada shine iya zakar idan mutum kenan a cikin azurfa shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubu'ul ushir wato zai bada kashi ɗaya wato shine rubu'in ushiri idan aka ce al'ushir shine a goma a waru ɗaya to wannan ɗaya ba shi ba ake nihi ka bada shi ma sai ka kasa shi hudu idan ka kasa shi hudu wannan tara da wannan kashi uku sai ka hada naka ne wannan kashi ɗaya shine hakkin ubangiji tabaraka wata'ala sai ya ce fa in lam takun illa tis'ina wa mi'a idan mutum bai mallaki komai ba sai dai dirhami wato 190 ma'ana 100 gomiya tara manzo Allah ya ce fa laysa fiha shay'un illa an yasha rabbuha ba komai akan shi sai dai idan mai dukiyar ya ga dama yanzu misali iya abin da yake ka'ida ukiya biyar ita ce ake fitan ma da zakka wanda duk ukiya ita kuma dirhami arba'in ne a nan inda a ce ka mallaki dirhami ɗari da gomiya tara da tara in ya rage ka cike dirhami ɗari biyu to ba maganar zakka a kanka in ɗaya ta kai rage ba maganar zakka don haka a nan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa idan ka mallaki dirhami ɗari da gomiya tara to babu zakka akan ka sai dai in ka ga dama domin ita zakka ta azurfa ta kuɗi tana farawa kenan daga dirhami ɗari biyu wanda kar mu manta in a zinare ne kamar yadda bayani ya gabata shine idan ya kai dinare ashirin wanda dinare ashirin ku shine yake ba da nauyin gram tamanin da biyar inda a ce a yau ka mallaki gram 84 na zinare to wannan ba maganar zakka a kanka dole sai ya cike 85 wanda shine kamar yadda misali bayani ya gabata duk da cewa lokaci zuwa lokaci lissafi canji yana canzawa wanda dai a iya lissafin da muka ɗauka tsaka tsakiya kamar yadda ya gabata a darasinmu na turmizi kasancewar miliyan ɗaya da jikka ɗari biyar da talatin shine gwalgwadon abin da ya kai nisabi na zakka inda a ce a nan kana da miliyan ɗaya da jikka ɗari biyar da ashirin to ba maganar zakka a kanka dole sai ya cike bakin gwalgwadon iya abin da yake na nisabi to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dangane da azurfa wato mutum zai ba da rubu'in ushiri kenan idan a goma sai ka dau daya dayan nan sai ka kasa shi hudu idan ka kasa shi hudu kenan ɗaya zaka bada wannan uku sai ka hada shi da tara shine mallakar ka sai ce idan ku ya zamanto baka da komai sai dirhami 119 manzo Allah ya ce fa laysa fiha shay'un illa an yasha rabbuha ba komai na zakka akan ka sai dai idan mai dukiyar ya so to wannan kasancewar gwalgwadon zakka ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yayi bayani yayi umarni aka rubuta kuma ya damka takardar a hannun sahabbansa wanda kuma abubakar Allah ya kara masa yadda haka ya rubuta ma Anas lokacin da ya tura shi zuwa Bahrain wanda dai hadisin duka shine da yake kai kawo tun da tun a darasi da ya gabata illa kasancewar sai anan malam ya zo da shi gaba daya باب لا تؤخذ في الصدقة حرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق
na'am
wato wannan babi ne wanda ke bayanin cewa a wajen karɓar zakka wato ba a karɓar wadda take tsohuwa ma'ana duk dabbar da ta tsohuwa take kashe wannan ba a karɓar ta sai ce wala za tu awar ko wadda take ma'abuciyar aibi aibi a nan suka ce malamai suka ce shine aibin da zai iya tauye mata kuɗi ko kuma duk aibin da zai kai dabba baya halatta a yi layya da ita ko hadaya ko suna to wannan bai ya halatta a karɓe ta a wajen zakka an gane ko shine sai ya ce wala taisun kuma ba a karɓar wanda yake bijimi me ake nihi da attais wato shine bunsuru kamar wanda yake shine bujimi a garken mai dukiya shi ma ba za a karba ba sai dai idan shi mai dukiyar ya su don haka sai ce illa ma sha al musaddiq sai dai idan shi mai karbar zakka shi ya ga dama ya ce a bashi tsohuwar ko a bashi mai aibin yana ganin cewa akwai maslaha ga talakawa da miskinai saboda wannan wadda za a basu to tana da aibi amma kasancewar dabba ce wadda take babba idan yanka musu za a yi kenan su ci tafi wannan wanda za a karba nama in ya ga akwai maslaha ga su mabukata wanda za a karbo zakkar saboda su to ba laifi shi yana iya amsa kina wana a iya yi jihadinsa ko kuma kasancewar shi mai dukiyar ya yi niyya ya ɗauki bijimin dabobinsa ya bada fi sabilillahi to wannan ba laifi ana iya amsa amma shi malamin zakka ba zai ware ba wanda yake ma'ana uwar garke ko wanda yake bijimi a cikin garke ya ce shi zai karba shine anan ya ce wala taisun ko wanda yake bijimin ba za a amsa ba قال حدثنا محمد بن عبد محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات أوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق wato abubakar Allah ya kara masa yadda takardar da ya rubuta ma dai anas wadda ubangiji ta'ala ya umarci manzansa ya ma muminai bayani dangane da gwargwadon zakka a cikin takardar shine manzon Allah ya ce wala yukhraju fi sadaqati harima wato ba a fitar da dabba wadda take tsohuwa a wajen zakka a ce ita za a ba Allah me yace wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun sai yace wala zatu awar ko wadda take ma'abuciyar aibi duka ba za a amsa ba wala taisun kuma shi malamin zakka ba zai karbi bijimin garke bai ce a shi zai karba wanda yake na mai dukiya sai ce illa ma sha al musaddiq sai dai idan shi mai karbar zakkar shi ya ga dama a iya ijtihadin sai ce shi mai aibin yake ga cewa tafi dacewa a bashi ko kuma waccan tsohuwar ya ga cewa tafi domin akwai maslaha ga talakawa da miskinai ko kuma kasancewar shi wanda yake bijimin shine mai dukiyar yayi niyyar cewa shi zai bada fi sabilillah to a irin wannan lokaci ana iya amsa kenan anan yake so ya nuna mana kenan duk lokacin da shi malamin zakka ya ce ga wanda zai amsa to wannan in kaga cewa shari'a ta hana akwai zalunci gare ka to baya halatta ka bashi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a karban bijimi saboda in aka yi haka an zalunci mai dukiya da duk wata dabba wadda take uwar garke wadda take mai nono da sauransu wannan duka ba za a amsa ba kenan a nan kuma shi kanshi mai dukiya in ya ce ga wadda zai bada tsohuwa ko wadda take mai aibi shi ma anan malamin zakka ba zai amsa ba kenan sai dai in shi ya so a iya ijtihadin shi to ba laifi yana iya amsa babu akhdhi al'anaqi fi sadaqa wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wato halaccin karbar wato shine yar akuya a wajen zakka ma'ana wadda take ƙarama ba laifi ana iya amsa ita ce ake kira da al'ana namiji ko mace ma'ana dan akuya wanda yake karami ko kuma karamar akuya qala haddathana abul yaman huwa al-hakam ibn nafi qala akhbarana shu'ayb huwa ibn abi hamza an az-zuhri huwa ibn shihab wa qala al-layth huwa ibn sa'd al-fahmi al-misri حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن قتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني أنا والله لو منعوني أناقا كانوا يؤدونه يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منئها قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق
نعم
wato ubaidullah ibn abdullah ibn utuba ibn mas'ud ke cewa lalle abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa abubakar Allah ya kara masa yadda yake cewa wallahi na rantse da ubangijin da ya haliccan laumana uni anakan waɗannan jama'a da suka hana zakka abubakar ya ce da za su hana ni daidai da yar akuya kanu yu adduna ha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadda suka kasance suna bayar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha yace wallahi zan yake su a bisa hana daidai da yar akuya daya ko mun kankantarta wadda suka kasance suna badawa a matsayin zakka Umar Allah ya kara masa yadda ya ce fa ma huwa illa an ra'aitu anna Allah sharaha sadra Abi Bakar radiyallahu anhu bil kitab umar yake cewa al'amarin bai zaman tuba ya ce face wallahi sai da na yi ƙudurin cewa lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ya yalwata zuciyar abubakar dangane da yakar irin waɗannan jama'a wannan kasancewar bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubakar ya zama khalifa aka samu wasu jama'a wasu sun yi ridda sun bar musulunci wasu ka sun hana zakka wasu ka sun yi da'awar annabta gaba ɗaya a lokaci ɗaya abubakar ya shirya runduna ta fi a lissafa domin ya yaƙe su ya fuskantar da wannan runduna ta yaƙi waɗanda suka yi da'awar annabta irin su musailamatul kazzab irin su al'aswadul ansi wannan runduna ya fuskantar da ita su je su yaƙi waɗanda suka hana zakka da ƙarfin tsiya a amsu waɗannan waɗanda su kuma suka yi ridda suka bar musulunci su ma abubakar ya tura runduna ta musamman domin a yaƙe su to dangane da su waɗanda suka hana zakka domin galibin su mazauna ƙauye ne waɗanda sun musulunta ba su jima ba a cikin musulunci ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwar manzon shi sallallahu alaihi wa sallama a iya jahilcin su sai suke ganin cewa zakka ai ta takaita ne da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda ya riga yara suke nan maganar zakka ta wuce daman shine ake tattara ake kaima ya ba mu jama'a da sai suka ce daga yau ba maganar wani ya zo ya mana tsaye mu ɗauki daidai da tunkiya ɗaya mu bashi to shine a lokacin nan abubakar ya yi niyyar cewa zai yaƙe su umar ya ringa shayayya da abubakar ya ce yaya za ka yaƙi jama'a bayan sun ce la ilaha illallah manzon Allah ya ce ya ce mana muka ya ce da mu an ce da umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam wa hisabuhum ala Allah zan Allah ya ce an umarce ni na ci gaba da yakar jama'a sai sun ce la ilaha illa Allah idan suka ce la ilaha illa Allah sun tsara jinin su sun tsara dukiyar su sai dai da haƙƙi na musulunci Umar ya kafa ma Abubakar hujja da wannan hadisi yaya zaka yaki mutane bayan sun ce la ilaha illallah shi ko Abubakar yayi kiyasi yace ubangiji ta'ala a cikin alqur'anin sa duk inda yace ku tsaye da sallah sai yace ku ba da zakka dan haka yace sallah da zakka hada suke duk wanda ya bambanta tsakanin su yace sallah zai ba zai ba da zakka ba abubakar ya ce wallahi ya karshe zai saboda ubangiji ta'ala bai raba sallah da zakka ba duk inda ya ambace su a cikin alkur'ani tare yake ambatan su wannan shine iya kiyasin abubakar shi abubakar ya ja daga cewa sai ya yake su umar ku shine firaministan sa sai ya zamanto yake jayayya da shi yaya zaka yaki jama'a bayan sun ce la ilaha illallah to aka ringa kai kawo ubangiji ta'ala sai ya fahimtar da wannan umar cewa abinda abubakar ya sa gaba na yakar waɗanda suka hana zakka gaskiya ce wadda take tabbatacciya shi ne ya ce fa'arabtu annahul haq sai na san ashe abinda abubakar ya yi niyya gaskiya ce wadda take tabbatacciya duk mutumin da ya hana zakka ya halatta a yaƙe shi ko da za a zubar da jinin shi da karfin tsiya a karbi zakkar an gane ko shine kasancewar akwai hadisi wanda bayani ya gabata a kan shi inda a ce umar ya san da wannan hadisi to da ba zai ma abubakar jayayya ba abubakar inda ya san da wannan hadisi shi kuma ba zai yi kiyasi ba hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala wanda abdullahi dan umar shine ya rawaito hadisin shi ma hadisin yana cikin sahihai wanda hadisi ne na takwas a cikin arba'in nawawiya kaga anan mai manzo Allah ya ce an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun shaida babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai sun tabbatar da cewa annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu manzo ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala ba a tsaya ba a nan sai aka ce wai yuqimu salata kuma sai sun tsaye da sallah wa yu'tu zakata kuma sai sun bayar da zakka fa iza fa'alu zalika in sun yi kalimar shahada sun tsaye da sallah sun bayar da zakka manzo Allah ya ce to sun tsara jinin su sun tsara dukiyata kaga wannan riwaya tana nuna inda za su yi kalimar shahada su kitse da sallah su ki bada zakka jinin su ya halatta dukiyar su ta halatta inda za su yi kalmar shahada su fi da sallah su hana zakka jinin su ya halatta dukiyar su ta halatta dan sharadi anan kenan sai sun tabbatar da kalima ta shahada sannan sun tsaye da sallah sun bayar da zakka sannan jinin su ya samu tsaro shine anan malamai suka ce duk mutumin da yayi da'awar cewa duk wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da shi ya ce wannan zancen banza ne wanda ga ya kasancewar manya-manyan sahabbai sun jahilci wannan sunna shi umar bai san da wannan hadisi ba abubakar bai san da wannan hadisi ba ga ya ɗansu wanda yake ɗan cikinsu abdullahi ɗan umar a wajen shi aka samu hadisin wanda inda shi umar ya san da hadisin ba zai ma abubakar jayayya ba wanda shi abubakar inda ya san da hadisin kai tsaye ba zai kiyasi ba tun daga hujja nan a bayyane dole sai mutum ya yi kalimar la ilaha illallah ya tsaye da sallah ya bayar da zakka sannan jininsa da dukiyar shi za su samu tsaro to shine a nan malam ya shigo da hadisin don ya nuna mana cewa kamar yadda aka ce a can ba a karbar tsohuwa ba a karbar wanda take mai aibi kuma ba a karbar wanda yake bijimi amma a nan kasancewar karamar akuya in dai lafiya ta kalau ba laifi za a iya amsa an gane ku za a iya amsa don haka abubakar ya ce wallahi lau mana uni a naƙan don shi a ɓangaren tumaki da awaki ba a kayyade mana ba iya adadin shekaru kamar yadda dai aka kayyade a cikin wato raƙumma an gane ko yanda a cikin raƙumma da shanu an kayyade adadin shekaru amma a ɓangaren tumaki da awaki iya abin da ake bukata wadda take lafiyayya kuma wadda take tsakatsakiya in babu sai wadda take yan karama to wannan ba laifi duka ana iya amsa shine yace wallahi law mana uni ana kan da za su hana ni daidai da karamar yar akuya kenan wannan yana nuna cewa ya halatta a karbi yar akuya ko mun karancin shekarunta in babu wadda take matsakaiciya nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك muna da sanarwa